اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 29 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 13 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudu Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alai wanda kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasin mu na 103 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna nan dai a cikin wato darussa daga kissar Hudaybiya darussa daga kissar Hudaybiya cikin abinda muka karanta akwai halaccin kama fursunonin yakin mushirikai waɗanda kafin a fara yaƙi suka killace gefe guda ba a fara yaƙin ba ma an samu ganima ta ruwan sanyi sai aga sun tattare da 'ya'yansu da matansu guri guda ana iya kai musu farmaki kamar yadda muka fahimci haka a cikin abin da muka karanta sannan kuma akwai wato yin raddi ga abin da yake ba na gaskiya ba in aka faɗe shi ko da abin da aka jingina wa wannan abin ba na gaskiya ɗin ba ba wanda yake da takalifanci a kansa ba ne kamar dabba sai aka yi wa aka ɗauki wata magana aka jingina ta zuwa ga wata dabba kaga ba takalifanci a kan dabba ba halar da haram a kan dabba babu wajibci ko haram, haramci a kan dabba amma duk da hakan aka faɗi abin da ba haka ba game da dabba ana iya fitowa a wanke dabbar a nuna ba haka ba ne domin hakan ya faru lokacin da kasuwa ta tsaya ta ƙi gaba ta ƙi baya to shine sai aka fara cewa ai kasuwa uta bijire yau annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan kasuwa uta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙi tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa dabba ce ba ta kalifanci akan ta amma annabi sai da ya maida martani wajen kare wannan dabba kasuwa yake cewa ma khala'at wa ma zaka bi khuluqin manzo Allah ce a a ba faki ce ba fa ba bujirewa ce ba taguwan nan ba ma halinta bane ko ɗabi'ata ta bujire to sai a ƙarshen hadithin yake cewa walakin habasaha habisu fil wato habisul fil wanda ya tsare ashabul fil ko ya tsare giwa daga rushe ɗakin Ka'aba shine ya tsare ta to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare ta domin an jingina mata abin da ba halinta bane ba ɗabi'arta bace kuma ba haka bane kaga amma yakon da ba ta kalifanci akanta dan an soki dabba meye a ciki dan an faɗo wata magana wadda bata dace da wata dabba ba meye a ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ko da dabba ce duk da ba ta kalifanci akanta ba daidai bane a jingina mata abin da ba haka ba da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma khala'at qaswa qaswa ufa ba bujirewa tai ba walakin wa ma zaka laha bi khuluqin kuma ma a duk wanda ya san halayya ta ba dabi'a ta bace daga ciki akwai mustahabbancin yin rantsuwa akan ba da labari na addini duk da labari ne na gaskiya tunda labari ne da yake da jibi da addini amma duk da haka babu laifi wajen ba da labarin mutum ya yi rantsuwa don ƙarfafa labarin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an kiyaye a wurare da dama yakan yi rantsuwa akan fatawa ko wani sha'ani da ya shafi addini an kiyaye ya yi irin wannan rantsuwar a wurare daban-daban sun kai wajen sama da guri tamanin Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya ainihin umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin rantsuwa akan gaskiyar abin da yake bada labari da shi na alkur'ani na tashin alkiyama da sauran irin waɗannan a wurare guda uku yunus saba da tagabun wanda duk mun karanta ayoyin a darasin da ya gabata daga ciki akwai annal mushrikuna wa ahlul fujur wato mushrikai da fajirai idan suka nemi wani al'amari wanda a cikinsa akwai girmama alfarmar ubangiji ana iya amsa musu kar a kalli shegantakar kar a kalli kafurcin dan daba kar a kalli dabar tasa sai ya zo da wani tunani mai kyau a cikin tunanin in an aiwatar da shi akwai girmama alfarmar ubangiji kar a ce ai dan magaru ne kar a ce ai amankas yake kar a ce ai kullun cikin maye yake a'a abin da ya kira zuwa gare shi akwai girmama addinin Allah a cikin ya akwai sai a ce ba za a ce wannan tunanin a watsar da shi ba ya zo da tunani duk da yana zuwa da tunani na hauka amma yau ya zo da tunani mai kyau za a amsa masa kuma a karfafi wannan shawara da ya bayar a kuma yi ƙoƙarin aiwatar da ita domin abin da ya fara din gaskiya ne kuma daidai ne wannan duk mun fahimci ka a cikin kisar hudaybiya sannan daga ciki النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدل ذات اليمين إلى الهديبية النبي صلى الله عليه وسلم يا كركتا يا سوي حنيا يبجي فنداما زوا هديبية to a ƙarƙashin nan sai imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa ita hudaybiya ɗin nan minal hil ba ta cikin harami imamun shafi ya ce wasu malaman suna ganin ita hudaibiya ba a cikin harami take ba wasu kuma suka ce a hudaibiya a cikin harami take to idan har a cikin harami take to kaga kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata in ya zamana kamar yadda wata ruwa ta nuna wani bangare a harami wani bangare nata ba a harami ba wasu suka ce ba a harami take ba shi yasa amma inda annabi yayi sansani sallallahu alaihi wasallam bai shiga cikin yankin harami ba amma in zai yi sallah sai ya tsallaka inda ya shiga cikin harami anan yake sallah kuma shedan ya manta da ni na ce za mu dauko ko mu kalli map din hudaybiya mu ga ina ne ko kuma shi kansa haramin daidai wani wuri ne ya shiga cikin yankin harami wa ma an sanihu illa shaitanu an adkura sai yanzu da nazo nake muraji'a nan na tuna na fata an gane ila sai dai ko mun zo darasi na gaban Allah ya kai mu to da wannan ne wasu malaman suke ganin ashe falalar da ake samu ta in an yi sallah a cikin harami to bata keɓanci iya masallaci kaɗai ba a'a wannan hukuncin ya shafi faɗin haramin gaba ɗaya duk wanda ya yi sallah a cikin faɗin haram ko da ba cikin masallaci ba to shi ma zai samu wannan darajar da wannan falalar na samun ladan da ake yi in an yi sallah a cikin harami daga cikin abin da muka fa'idanta duk wanda ya sauka dab da makka to ya kamata ya sauka a hil wajen harami amma sai dinga tsallakowa yana tattaki yana zuwa yana yin sallah cikin harami abdullahi dan umar tunda ya ga haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar shi ma haka yake in yazo sai ya sauka a masaukin da yake hillu wajen harami amma duk sallar da zai kuma sai ya shigo cikin harami sai ya ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a sulhu hudaybiya a cikin abin da muka karanta kuma muka fa'idanta a cikin sulhu hudaybiya akwai halaccin shugaba ya fara neman sulhu idan ya ga hakan shi ya fi zama maslaha ga musulmi a cikin hakan kaga sannan abu na farko kenan da aka kenan shugaba ko da ba a neme shi da a yi maslaha ba shi sai ya ga ya nemi ‘yan tawaye’ ko ya nemi wasu waɗanda suke ‘yanta da ƙayar baya ya neme su a tattauna a yi maslaha wannan shi ya fi zama maslaha ga musulmi to babu laifin shi da kansa kar a ce ai kaman ya gaza a'a zai iya neman su a zo a zauna domin hakan ya fi zama maslaha ga musulmi ita ko duk abin da ya fi zama maslaha to duk shugaban da ya amsa sunan shugaba yana tare da duk abin da ya fi zamewa al'ummarsa maslaha in kaga yana fifita abin da ya fi zaman masa maslaha ba abin da ya fi zamewa al'umma maslaha ba wannan gaskiyar magana ba shugaba ba ne irin wanda ake kira da shugaba to wannan shi ma mun yi bayani a darasin da ya gabata sannan tsayuwar da mugira bin shu'ba yayi akan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune shi kuma yana tsaye da zararren takobi wannan lam takun adatahu an yuqama ala ra'si wa huwa qa'idun ba al'adar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam a tsaya a yi a bayansa shi yana zaune an gane ko lam takun adatahu an yuqama ala ra'si wa huwa qa'idun sunnatun wannan wata sunna ce kawai yuquta da biha inda qudumi ru'usil kuffari duk sanda aka yi baki ko kuma ambassadors na kafirai suka zo to ana iya samun wasu dakaru ko wani dakare ya tsaya a bayan shugaba wannan wata maslaha ce ta yin haka Allahumma sai dai in akwai wani ƙalubale ko kuma wasu abubuwa da ake ganin suna faruwa ko suna shirin faruwa ko sun faru ake ƙoƙarin kaucewa faruwarsu saboda ana ganin rashin masu kai kawo tunda kowa shugaba yana zaune kowa yana zaune da aka wanda ya taho daga nesa da wani abu ya kullo wani abu ko yazo zai cutar da mutane ko zai cutar da shugaba ba za a iya ganin sa ba to sai a samu wani dakare ya tsaya yana kallon dama yana kallon hagu yana kallon gaba yana kallon gefe da gefe dan ya zamto an samu aminci a gurin ga shugaba da duk wanda suke gurin wannan kuma maslaha ce ke haifar da haka ba haka kawai a tsaya a bayan shugaba ba an gane wannan ko قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي بعث المدن وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار daga cikin abin da muka samu a sulhu hudaybiya wato na darasi aika raƙuman hadaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fi wajhi ar-rasul al-akhar wato a gaban wato wakilai ko wakilin ƙuraishawa sai aka tashi domin annabi ya aika raƙuman da za a yi hadaya a gaban hulais ibn alkama hulais ibn alkama shi kuma an ce mutum ne da yana ganin girman hadaya domin yana girmama abin da ya shafi al'amarin hadaya to duk ga hadayar an musu alamomi an sa musu sha'ira an sa musu kala'id abin rataya da haka shi ma yana komawa tunda yana cikin wakilin ƙuraishawa yana koma shi ya ƙara tabbata wa ƙuraisha kai manzo Allah ba yaki ne ya kawo shi ba ibada ce ta kawo shi domin ya ga tarin hadaya wadda duk yana daga cikin abubuwan da shi yake ganin girman su to ya ga an tashe su kuma duk gaba ɗaya za a aika su ne gurin da ya kamata a soke su a soke su da haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe wayannan raƙuma a gaban jakadan quraishawa wanda wannan abu da annabi yayi dalilun dalili ne alastihbabi izhari sha'airil islam dalili ne na mustahabbancin bayyanar da alamomin addinin musulunci li rusulil kuffar ga jakadun kafirai wannan akwai maslaha ana yin haka ba lallai sai wannan ba duk abin da zai sake bayyanar da musulunci ko alamomin musulunci a gaban jakadu ko ambassadors na kafirai shugaba zai iya yi don isar da wani sako da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake isar da wani sako wa hulais ibn alqama dan in yaje ya sake tabbatar musu fa su fa ba yaki suka zo yi ba ina fata an gane wafi ƙaulihi sallahu alaihi wasallam lil mughira haka a cikin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa mughira bin shu'ba lokacin da mughira bin shu'ba ya musulunta ya zo da dukiya dukiyan nan kuma kwatatte domin an ce tafiya yayi da wasu mutane yan kabilar bani malik da ya je kan hanya kawai karkashe su ya kwace dukiyarsu bayan ya yi wannan irin katobara kuma sai ya zo ya musulunta kuma sai ya shigo musulunci da dukiya kuma dukiyar ga sos ɗinta an fahimta ko to wannan gabar sai manzo Allah ya ce ammal islamu fa aqbalu musuluncin ka kam na karba kuma duk abin da ka gabatar kafin ka musulunta wanda ya shafi tsakaninka da Allah an rushe shi yanzu ka zama fresh amma ba haƙoƙin jama'a ba ruwana an gane ko dan kan mutum ya dauka da aka ce al-islamu ya hadumu ma qablahu eh na tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane raddul mazalim fa sai an yi shi ka zalunci mutane mai musu ba ka je ka rike dakin Ka'aba kai ta dawafi ka ce yayi eh kai kai dawafi wannan zunubin ka tsakaninka da Allah zai yafe maka amma haƙoƙin jama'a in ka dawo daga aikin haji in kana so a karbi hajjin ka karka zama kai hajijiya biya mutane haƙoƙin su kowa duk wanda ka san ka cuce shi mai masa da haƙƙinsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce musuluncin ka mun karba ai mu so muke duk ta'adin da kai bai kai kafirci ba shigakka musulunci ai wannan riba ce babba yace musuluncin ka kan mun karba wa ammal mal amma kaga dukiyar da ka zo da ita falastu minhu fi shay'in ba ruwana da ita dukiyar da ka zo da ita ba ruwana an gane ko to sai suka ce a cikin wannan dalilun ala anna malal mushrikil mu'ahadi ma'asumun wannan sai nuna mana ashe dukiyar mushriki amma kafirin amana da aka yi alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya da shi ita ma tsararriyar dukiya ce wa annahu la yumtalak baya halatta a mallake ta an gane ko baya halatta a mallake ta bal yuraddu alai za a mayar wa mai dukiyar dukiyarsa fa innal mughira sahibahum ala amanin domin mughira bin shu'ba yayi tafiya da su akan amana cikin amana da aminci cewa babu cuta babu cutarwa thumma gadara bihim a hanya ana tafiya sai mughira bin shu'ba ya yaudare su wa akhadha amwalahum ya karkashe su ya kwace dukiyoyinsu falam ya ta'arrad sallallahu alaihi wasallam li amwalihim sai gashi ya shigo musulunci da tarin dukiya manzo Allah bai karbi dukiyoyin su ba shine lam ya ta'arrad sallallahu alaihi wasallam li amwalihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki karbar dukiyoyin su wala dhabba anha yaki bawa wannan dukiyar kariya wala damina halahum yace kuma shi bai dauki alhakin biya ba domin lokacin da abun ya faru bai shigo musulunci ba na fata an gane da aka tun da bai shigo musulunci ba wannan wata mas'ala ce da bata shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa na farko yace dukiya ka baro mu da ita dukiya da ka shigo da ita ba ni da alaka da ita musuluncin ka kan mun karba sannan ka'ida in aka yarjejeniya da alkawari da mutane ba a karbar dukiyarsu sun zama sun zama almuahidun shi ko wanda yake muahid dukiyarsa ana tsare masa kamar yadda ake tsare mai mutunci kamar yadda ake tsare masa rai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da wata kariya ko goyen baya ba bai wala zabba anha ma'ana bai kare mugira akan ya rike wannan dukiya ba shine wala zabba anha bai bawa mugira kariya cewa to tunda ka musulunta ai duk tabargazar da kai kanka musulunta wannan an goge ta da haka wannan dukiya da ka zo da ita tunda kafin ka musulunta kai wannan ainihin wato ha'incin kai yaudarar yanzu ka musulunta wannan an wanke annabi sallallahu alaihi wasallam bai bawa mugira dama ya kare shi akan ya rike dukiyar ba sannan kuma wala dhamina halahum annabi bai dauki alhakin biyan wannan dukiyar ba li'anna zalika domin abun nan da ya faru tsakanin mugira da kabilar bani malik kana qabal islamil mugira kafin mugira ya musulunta ne kaga kenan yanzu ashe idan wani wanda ba musulmi ba sai ya shigo musulunci kafin ya musulunta ana bin sa basu suka to shigowa ku kuma kila a wajen wayan yan uwansa wanda ba musulmi ba ya ci bashin to kai ya tsammaci da ya shigo wajen ku za ku kare shi akan wannan rashin gaskiyar haƙƙin jama'a a ce to tunda ka musulunta kuma a garin Kano kake ba Enugu ba shikenan kawai ka rabu da su a kana shigowa musulunci daga musulunta sai kuma ƴan uwan mu'amalan mutum wanda ba musulmi suka fara kawo koken cewa fa suna bin sa kaza ya ki ba su musulunci ne zai matse shi da ƙarfi ya kwaci haƙƙin su ya ba su musulunci ba bai yadda da zalunci ba ko kafuri ba yadda ka zalunce shi ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada ki da tsanar da kuke wa mutane yasa ku ki musu adalci i'dilu huwa aqrabu littaqa kowa adalci yake mai bi hadha qamati samawati wal ard adalcin ne ya tsaye da sama da ƙasa da haka musulunci baya goyon bayan ƴaƴansa su zalunci junansu ko su zalunci wani wanda ba su ba musulunci baya goyon bayan haka shi yasa mugira yana shigowa manzo Allah ya ce to mu ka sani a musulunci ba haka ba ma kare wala ta kullil kha'inina khasima ba ma kare wanda yake mara gaskiya ba ma yin haka musulunci baya goyen baya ya boye abin nan haka namu ne in yazo za a ce a baka da gaskiya saboda haka ba masu haƙi haƙin su haka manzo Allah ya ce wannan abu da ya faru dai bai shafe mu ba kuma ni ban dauki alhakin zambiya ba dalili kaga na farko ga ta'addanci can ya ga dukiya ya kwace yace to wannan kafin ya musulunta ne da haka wannan wani abu ne daban amma dai dukiyar ba za ta zama halal ba sai an mayar wa masu ita وفي قول الصديق لعروة ابن مسعود أمسس بذر اللات سيدنا أبو بكر يا فساتا domin mugira bin shu'ba kafin ya musulunta yana cikin yan aikin quraisha zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhu hudaybiya da aka yayi maganganu na rashin girmamawa ga annabi da sahabbai wannan ya fusata sayyidina abubakar yayi wata magana wadda in ba dan wannan munasabar ba to magana ce mai muni da bai kamata a faɗe ta ba kamar ka ce ashar sanda kaga an ce ya ka iya dan taba ashar ai ka san wannan muhallin ba ba kazamun muhalli bane an gane ba karamin kazamun muhalli bane ana ganin abin da zai daidaita yanayin kawai kila wannan kalmar ina fata an gane kamar yara suna faɗa sai ga mai mutunci ta ba su hakuri sai da wani ya zo ya dan aro wannan kalmar yana dan yi sai ga sun kowa sai ga an yi abin nan shi sa ya ce wannan kalmar tana da amfani a dinga rike ta wani malami ya ce kaga kaga na zo ne ne mutane yaran nan sakura suke kawai wani yana zuwa kai yan kaza kaza kawai sai sai ga yara an gaya ma kowa ya shiga taitayen sa sayyidina abubakar radiyallahu an ya ce wa urwa bin mas'ud lokacin da urwa bin mas'ud ya faɗi maganganun da ya faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai domin daga cikin abin da ya dinga ya dinga taba gemun annabi ana tattauna yana kama gemun annabi shi yasa mugira bin shu'ba ya dinga sa takobi yana tankwabe hannunsa yace karka kuma taba gemun nan shi yasa ai da ya koma yace ban taba ganin wani mai mulki da mabiyansa suke girmama shi ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka anan sayyidina abubakar da ya ji maganganun da rashin da'a da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce um yace um sus badaral lat ka tsotsi farjin lata an gane ko na taba jin wani cikin malamin mu ya fassara yace tselan uwaka shine kawai domin kalmar bazar din shine wannan kalmar da saboda aka ga kaman sayyidina abubakar da ya gaya da ya faɗi maganganu game da annabi shi ainihin urwa bin mas'ud da kuma sahabbai su ce umsus bazarar lat ai ya san lat din ubangiji ne da quraishawa suke bauta suke bauta gunki ne da quraishawa suke ganin girman sa sai ce ka tsotsi farjin lata kaga ai zai ji shi ma an an cike shi zai ji an gaya mab magana za ta shige shi to sai suka ce a cikin faɗin irin wannan magana ta sayyidina abubakar radiyallahu anhu ga urwa bin mas'ud dalilun ala jawazi tasrihi bismil aura yana nuna halaccin wani lokaci a iya bayyanar da sunan al'aura idza kana fihi maslahan akwai maslaha an gane ko akwai maslahar da za ta sa an samu kai cikin yanayin da abinda kawai zai haifar da maslaha shine a aro irin waɗannan kalmomin a amfani da su to sai a aro su dan wannan lokacin kawai su wannan aikin ba wai dan kawai su zama adatan da ɗabi'a ta mutum kawai duk sanda ya ga dama ya dinga fitar da su yana bama baman su ba a'a kawai wata maslaha ce ta dace da wannan munasabar sai mutum ya faɗa musamman wanda ba san irin kalmar za ta fita daga bakin sa ba yanzu kamar sayyidina Abubakar in ba dan wannan munasabar ba ya zai faɗi wannan kalmar to kaga in shi ma irin wannan kalmomin da ake ake ake abin nan wayannan irin irin ashara asharan nan yanzu aka ce wani wani anakallawa a cikin ku yayi ai kaga sai an dan yi dam ko munasabar da aka abin nan din yaga rashin albarka yayi yawa kawai faɗi wata kwakwara guda ɗaya ya abin nan to kaga yana faɗa za ka ga da an shiga titi ya to kuma yau yau fa kai lalle rai ya ɓaci yau kaza kaza kaza sayyidina abubakar radiyallahu anhu abin da ya faɗa sai ibn al-qayyim yake cewa a cikin ambaton irin wannan zagi ko magana da ta kunshi al'aura a yana halatta in akwai maslaha kama umira kaman yanda an ba da dama an yi umarni an yusarraha a faɗa ƙarara liman du'iya bida'awal jahiliya ga wanda aka ji ana masa take irin na jahiliya yana ta kumbura yana jin kansa a ce bi hani abihi shi ma kaman zagi ne hani abihi kamar al'auran babanka kaga aka gaya wa wannan mutum ana ana masa take yana izgilanci da maganganu irin na jahiliya yaji an gaya masa haka kaga zai shiga taitayinsa to wannan kaga shine bihani abihi wa yuqal ko kuma a ce ugdud ayra abika ka ciji al'aurar babanka an gane ko duk kaga ai wannan duk ina yi muku kinaya amma zagi ne duk in ka duba za ka in ka dauki ma'anar zaka bada ma'anar za ga zagi ne to kenan in mutum yayi wautar da ake ganin ba yanda za a mu'amalance shi ya zama gaɓotari gaɓo ne sosai in zaka ja aya ya ma fi ayoyi da hadisai rashin mutunci to sai a samu wani wanda ya dan iya irin wannan kalmomin sai ya dan yafa masa guda ɗaya an gane ko kila ana yafa ma guda ɗaya zaka ya shiga tetayin sa okay ashe kuma a cikin masu zama a masallaci da ƴan karamar hulan nan akwai irin waɗannan ina fata an gane لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحية عفوا فلكل يكتوى ولا يكنى له أنا ولا يكني له ko alkunya kar a sakaya a irin wannan munasabobin kar a yi wani sakaye in ba za ka iya ba a nemo wanda shi bai manta tasa ba a ce kalmar nan da ni na manta ta kai musu an gane ko shi sai yake cewa wala yukanni lahu anan kaga ba ai wata alkunya ba suka ce kuma ya halatta duk wanda ya wauta daga tobara irin ta mutanen jahiliya kuma haga aya da hadisai fa yayi nisa baya jin kira to a samu wanda basu manta tasu tilawa ba su dan yi masa fali kulli maqam maqal inda ya kamata a ja aya a ja aya inda kuma za a aro wacan kalmar a samu wanda wanda bai manta tasa ba a aro ta me yasa sai ce falli kulli maqamin maqal kuma ku kun sani irin wannan kalma akwai inda take amfani yawa bai kamata kowa ya manta tasa ba ko da ni na manta tawa to ya kamata a samu wani shi kuma wanda bai manta tasa ba ya rike saboda wallahi akwai gurin da karka dauka wani girman ka ko mutuncin ka ko shekarun ka ko furfurar ka za su yi amfani ko ka ja aya wai aya tana da wata daraja da kimar da za ta taka wa mutum birki akan inda akan aniyarsa ko ka jawo mutum hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga girman nauyin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa ya fasa amma da an ce ku kyale shi dan kaza kaza aka abun nan sai kaga kawai mutum ya tsaya sai ka je na wallahi dan wane dan ina ganin mutuncin wane ne yana gurin da da an ba shi hakuri yake amma da aka yi wannan ya ce wallahi dan ina ganin mutuncin wane ne an gane ko wallahi ba dan kai bane wallahi ba wanda ya isa ya kaza kuma kai din ma fa bai saurare ka ba sai da yaji kai ma ka iya shi to shi yasa aka ce fa kulli maqamin maqalun kowane mahalli akwai irin magana da ta dace da shi inda ya dace da ayoyi da hadisai a jasu inda kuma ba wannan bane ake bukata ba shine zai amfani ba yanayin wurin zarfu makan din na shine a aro waccan tilawa to sai a samu wasu waɗanda basu manta tasu ba sai su amfani da ita wa min ha daga ciki darasin da muka samu a sulhu hudaybiya ihtimalu qillati adabi rasulil kuffari lil maslaha wato jurewa ihtimalu qillati adabi rasulil kuffar wato jure karancin ladabin wakili ko dan aiken kafirai lil maslahati zai zo ya wauta ya faffadu maganganu amma ana iya a kyale shi saboda maslaha a jure an gane ko domin ka duba li'annahu annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqabil urwata ala akhadhihi bi lihyati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rama ba ko nuna damuwa game da abinda urwa bin mas'ud ya dinga yi masa na kama mai gemu kaga wannan aikin latul adab ne ka zo ka duba kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka zo ka samu mutum dattijo ko ka dinga kama magemu an kaga mutum dattijo ana kama magemu sai da yan ƙananan yara jikokinsa abin yana ba su sha'awa su dinga kama masa amma kaga mutum ya zo ya dinga kama magemu ai ka san ba ladabi a ciki to a cikin irin wannan in za a yi irin waɗannan mu'amalolin akwai masalahohi da ake kallo wato ko da yaushe shi musulunci yana auna riba ne baya san ai a fadi kuma ba wayewa bace an san in an yi abu kaza babu riba a ciki kuma a ce sai an yi gashi abin ba daidai bane amma maslaha shine a yadda da wannan sai a yadda saboda maslaha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga ka'aba din nan fa ba iya inda kowa ga ginin ta ba iyakacin sa kenan ba da guri kaza da guri kaza duk yana cikin ɗakin ka'aba suka ce amma kin Allah ka rushe mana ka canza yace a ba dan mutane na har yanzu waye wasu da addini da fahimta su da addini ba ta kai haka ba za a ce to komai na canza ɗakin ka'aba ma an rushe shi na canza da haka sai a kasa fahimta sai kyale ba dan mutane na hayyan zu hadithi ahadin bi kufrin basu dade da barin kafirci ba da na ce a rushe a fadada a shigo da inda ya fita waje amma ga da maslaha ta zo kuma aka waye aka abin nan shi sa ko da yaushe ake san anzilun nasa manazilahum ka dinga ajiye mutane a matsayin su ka zo ka kalli mutane ka kan kalli yaya mustawarsu take ya ilimin su yake ya waye wasu game da addini a irin wannan ya kamata ko karatu za ka sa sai ka tambayi zarfu makan wa'in irin yanzu misali ni da aka zo aka ce zon yi karatu a nan ina jin in ban manta ba da yake nan majalisi ne da daɗe kuma ana karatu ban tambaya ba amma aka gayyace ni yin karatu a wani guri sai na tambayan ce ya mutanen gurin suke so ake a fahimci sakon ba so ake kori mutane daga gurin ba an gane ko to saboda haka in ka kalli zarfin makan ɗin gurin yan boko ne to ka san irin takun da za ka yi in ka zo ka kalli mutane yawanci unguwa ƙauraye ce an gane ko a kaga an taɓa an taɓa lokacin farkon ƙaddamar da shari'a ka san duk an dawo da gasken nan to akwai cikin mutane masu yan zuƙe-zuƙen nan a can eriyan mu sai aka buɗe musu aji cikin kaddarawar Allah aka ce nima ina cikin wanda zan koyar da su to sai ya zama duk sauran sun kasa juriya saboda wurin in ka je shi ma za a ga don nima wani lokaci sai na dan dan ma Allah sa kaina yana dan karfi haka wani lokaci saboda za ka je ka tara an caccake a ciki to amma kan in zo sai a sassa turaren wuta sai ka ji wani irin kanshi ne wannan shi ba turaren wuta ba shi kuma gashi nan dai wani lokaci kuma na ji a ce a karma kalla gurin ba kyau yau lawalai za su kawo hari in ce to yanzu ya a kawo mu bari sai gobe ce allah kai mu kuma muka samu daidai da zabi da na zo muka sai muka a lokacin da ina jin gab da ramadan ne in ban manta ba shi kaddamar da shari'a na farko ina jin ko ana yi ne aka shiga ramadan to ba zan iya manta ba amma dai mun dinga yin sallah har asham da su a gurin sai mu kai karfe goma goma sha tambayoyi ne kala kala mala fatawoyi ne iri iri wallahi talla mala to kaga in baka fahimci zarfin makan din ba ba za a shirya ba shi sa ɗaya daga cikin malaman suka ce wannan shi ma sun fahimci munafiki ne shi ma adama ne aka ce aka ce wai shi ma malaman malam wani shi ma adama ne zabi da ka in baka da irin wannan shi yasa za ga lakcin an tara ma mata ko me lacca ne kai sai ka san suwa aka tara ma wayanne irin mutane ne ya mustawarsu take wace irin fahimta gare su an gane ko in ɗaliban ilimi ne ka zo kai ta sakin formuloli to su kuma anan abincin su yake sai mutum ya ta tsintsinta an gane ko Allah ya datar da mu da aka sai an jure da aka annabi su anan aka ce akwai darasin da zamu dauka ihtimalu qillati adabi a rasulil kufar ma'ana jure karanci da rashin ladabi na yan aiken kafirai lil maslahati ana iya jurewa wannan karancin ladabin nasu saboda maslaha yanzu kaga sulhu biya aka zo kuma sulhun ake so a yi yanzu aka ce ba za su ba za a yi hakuri da wannan yanayin ba kila da wannan magana da muke na an yi sulhu biya da bai yiwu ba an fahimta kuma nasarar da aka samu a ƙarƙashin maslahar ta da ba a yi wannan masala ba da wannan ainihin wato abinda aka samu na nasarorin da ba a samu ba wa minha daharatun nuqama wal ma'il musta'mal daga cikin darasin da zamu samu a cikin sulhu hudaybiya shine yana nuna mana tsarkin majina nuqama ko kaki kaki mai tsarki ne walma'il musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi misali yanzu sai aka yi alwala a cikin wani mazubi aka tara ruwan wannan ruwan da aka yi alwala aka tara shi a mazubi shi ake kira ma'ul musta'mal to da ma'ul musta'mal da kaki na majina duk ba najasa bane waye zai gano mun me dalilin wannan gaba a sulhu hudaybiya me ya kawo maganar kaki da ma'ul musta'mal a sulhu hudaybiya na'am kakin na annabi ne to a yana aka zubar da a yana kaki ya faru a cikin sulhu hudaybiya yawwa yawwa masha Allah shine mahallin shahid ma'ana shi dai wannan urwa bin mas'ud cikin labarin da ya isawa quraishawa game da irin yadda sahabai suke girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗa ya ce wato mutane ne fa wanda in yayi kaki ba ba a bari ya faɗo ƙasa da yayi kaki zai tofar wani zai cafe kuma an dinga wawa a dinga shafawa a jiki saboda tabarrukan bihi sallallahu alaihi wasallam in ka je ka shafa majinar malaminka wallahi kazami ne kai a ruwana kuma kila ma in yana dauke da da, da, da tv kuma kaga kai kai kai ka sani na fata an gane da aka kakin annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakakke ne girman da sahabbai suke yi wa annabi girmamawa da suke wa annabi komai na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma na musamman a wajen su da aka da annabi yayi kaki urwa bin mas'ud yayi haka zai zuba sai ga sun gwawaso suke wajen cafewa in koyi alwala dama in ba mai karfi ba ne kai sai dai wani ya samo ya dan goga kai kuma ka zo ka dan goga daga jikinsa amma in ban da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zauna ya alwala a kwariya ku shanye ruwansa da ka in ka sha wannan kila sai an samo wato wato antibiotic an gane ko da haka babu wani ko sahabbai ba su da wannan matsayin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu abubakar ko umar ko uthman ko ali ko sauran sahabbai ba a samu wani wanda yake yin kaki sahabbai su tafe ba ba a ƙara samun wani wanda yake alwala a yi rubabun ruwan alwalarsa ba ballantana wani a zamanin ka ya zauna yi kaki mutane saboda kazamai ne kawai mutum kawai mutum ya tafi ya dinga goga a jikinsa kazanta ce kuma wannan abin da kai kazami ne kai ina fata an gane da aka a kula da wannan ba wani malami ko wani shehi da matsayinsa ya kai yadda za a dinga shan majinarsa ko yawunsa ko a dinga wawasa ruwan alwalarsa babu shi da aka wannan yana daga cikin guluwi da aka samu daga wasu masu da'awar tasawuf ko da'awar ɗariƙanci za a ga cewa suna tarbiyyantar almajiransu akan haka domin ba su suka bayar ba duk da aka yi sau ɗaya ka nuna ba daidai ba ne mana kana kaki mutane suna bi kamar za su kakkarya junan suna cifewa kuma kana kallo kuma babu mamaki kai kazami ne ma gurin Allah su ba sani ba tunda waye ya san waye kai in banda wanda ya halice ka zahirin ka kawai aka gani kuma a zahirin ka ma gashi kayi nesa da koyewa alkur'ani kayi nesa da koyewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana ma a kalli wato a ma'aunin ƙur'ani da sunna ga kana da ɗan nauyi in aka kalle ka sai ga can ƙur'ani da sunna sun gefe kai kai gefe guda kuma mutane su zo su taimaka nau'in bauta Allah ya shirya da mu da haka wannan yana nuna tsarkin annukhama majina ba najasa bace sannan ma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala aka tattare shi guri guda shi ma ruwa ne ɗahiri ko mai iziya ma ya gaya maka ga karanta iziya ya gaya maka da ita kanta majinar da sauran wannan alma'ul musta'mal di ya gaya ma ba matsala bane wasihbabu tafa'ul sannan mustahabbi ne yin tafa'ul kyakkyawan fata mun sha ba da misali an gane ko da safa kana fitowa kana ta'addu'ar Allah ya sa kai sa'a kana zuwa kasuwa bakin nan sun zo kana fita sai kuka haɗu da sa'idu ka ce alhamdulillah me alaƙar sa'idu da kasuwa saboda sa'idu suna ne mai kyau mai arziki an gane ko kana so in ka fita kai nasarar samun wani abu da kake so fitowa ka kenan sai kuka haɗu da nasir sunansa kenan ah wani salama da san muku haka sai ka ji daɗi kawai sai ka tafi da hop ɗin cewa Allah da za a samu me yasa suka ce ai farkon wanda na haɗu da shi nasir ne an fahimta ko wannan tafa'ul ake kiransa ba canfi ba ne tafa'ul ne kuma za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafa'ul wani al'amari ya zo na sulhu wa'yanda aka ce su zo a zauna a yi sulhun da su sai kuka ga mutane wa'yanda suke masu suna mai sauki da sassauci ku ce insha Allah sulhun nan zai yi ko an tashi daga sulhun ka ce aini tun da naga da wane da sunan wane da sunan wane a ciki na san sulhun nan ya yiwu tafa'ul yana da bambanci da camfi an gane ko yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya son camfi amma yujibuhul fa'al yana son fa'alu a zo za a fita yaki kuma yanzu kaga a sulhu da biya kaman abin da ya kawo mana shi anan shine lokacin da shawa cikin wanda suka aiko da ƙarshe wanda kuma daga shi ne aka samu sulhu biya ai Sahlu bin Amr ne yana hango shi sai annabi ya ce sahula amrukum nan al'amarinku ya zo gidan ta zo gidan sauki me yasa jaa suhailu yace ba ga suhailu ne yazo ba shi ba ma sahalu bane suhail wato kalmar sahalu ba ta kai ta suhail samun sauki ba ma domin tasgiri ne an gane ko ma'ana sauki ne ƙasa-ƙasa za a same shi ba ma sai an yi sama ba me yasa yace suhail aka aiko kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sunan wanda aka aiko sai ya kyautata wa zaman sulhun zatan zai yiwu duba da tafa'uli tasirin da ake so a samu game da sunan wanda aka aiko shi sa za ga kan in kun tuna mun karanta game da tasirin sunaya mun karanta ana mun karanta sunayen da babu kyau mutum ya sa wa ɗansa in yana son zaman lafiya in kuma yana son cinko ya tare a gidansa to ya sa irin waɗannan sunayen na fata an gane saboda haka za ga akwai ire-iren waɗannan abubuwan mutane ba kowa ne yake kula ba amma a cikin sunaye akwai tasiri an gane ko ai mun karanta ta kissar Sa'id bin Musayyib ya ce sunan kakansa ne har yanzu yake bin su saboda tun shi kakansu a sahabi ne annabi ya ce wannan sunan naka zai wahalar ya wahalar da mutane a canza ma ya ce a shi ka a canza ma sunan da babansa ya samar annabi ya kyale shi sa'id bin sa'id bin musayyib ya ce har yanzu ba mu gushe ba muna dandanar kudar sunan kakanmu yana nan yana bin family da aka suna yana da wani da aka tafa'uli da irin waɗannan abubuwan ba canfi ba ne da aka shi sa sai malai yake cewa wastihbabu tafa'ul mustahabbi ne yin tafa'uli liqaulihi saboda fadin sa sahala amrukum al'amarunku ya zo cikin sauki lamma jaa suhail lokacin da suhailu ya zo a matsayin wakilin da za a yi sulhu da shi wa annal musalahata al mushriki bima fihi daimun ja'izun lil maslaha sai malai ya sake fitar da wani fikihu anan sai ce yin maslaha da mushiriki ko da akwai zalunci da ya kudunduno cikin maslahar cikin sulhun ya halatta inda akwai maslaha wato ku kalli musulunci yana kallon maslaha sosai shi yasa Allah ya ce wasulhu khair sai dai wa uhdiratil anfusu shuh rai ba ta san ta sariyar da haƙƙinsa shi yasa can cikin suratul arab Allah ya ce khudhil afwa wa'mur bil urf ai al afwa karba abin da ya samu abin da ya gagara ya samu ya haƙuri da shi kawai a ɗora a ci gaba da tafiya kana bin mutum dubu ɗari da kyar ya lalubo dubu talatin ka ce ba ya samo dubu saba'in kai ka ce ba komai zo mu ɗora za a warware insha Allah na fata an gane don haka kenan sulhu koda a cikinsa an danna wani in dai akwai maslaha a cikin wannan sulhun to ka yadda karkace to ai ni kuma na yadda ni kuma ai an danne ni eh ai dama sulhu shine wani lokaci a danna wani ko kuma ka haƙura da wani abu shi ma ya haƙura da wani abu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam game da zaman aure cewa sulhu khair ke dai matarsa ce wajen shekara ku 40 ke da kanki kin yadda cewa wasu abubuwan ba za ki iya ba irin abin da yawanci za a ga mata kuma ba sa yadda da shi kenan wanda na na sauda ta nuna mata misali kuma kin fahimci tsuntsun soyayyar da ke kanki namijinki ya tashi kuma in kika matsa lamba yanzu akwai wasu ba su kai ki shekaru ba abokan zamanki yanzu tsuntsun a kansu yake in kika ce za ki takara da su akwai yiwuwar by all means zai iya sakinki kuma in kika aka sake ki yanzu wajen shekara ki arba'in rabanki da gidanku ina za ki koma ki ce ba inda za ki zaman ƴaƴanki zaki to in har zaki wannan ki hakuri mana ki zauna lafiya da shi ba sai an sake ki ba to akan wannan ne fa sai Allah ya ce wa sulhu khair yace ni fa gaskiyar magana sai fa zaki zauna amma ni na daina bada kudin ce fa ne tace ni za dai ka banni in zauna ko Allah ya bada sa'a tunda ina yan sana'o'i na na ci gaba da yi abinda yanzu kaga ita Sauda radiyallahu anha da ta fahimci haka sai ta ce ya makin Allah ni so nake in mutu ina cikin ummahatul mu'minina ka gani na riga na manyanta girki na na ba Aisha a zauna lafiya ni kawai in mutu ina mataka shi sai sai Allah ya ce wasulhu khair to anan ma sai malai yake ce mana musalaha wato yin maslaha da mushriki koda a cikin wannan maslahar da yazo da ita daimun akwai zalunci akwai tauye haƙƙi ja'izun ya halatta lil maslahati amma akwai maslaha ko kun fahimta wato karatu ne mai tsada ma da yake ta kawo mana anan wanda muka fahimce shi sirrin rayuwar kenan wallahi kana fahimtar wannan kallau zaka zauna babu abin da yayi yayi wanda biyu ba kawai ya wuce kawai ka ci gaba da harkarka ka huta amma dirran da zuciyarka ta zama akwatin bakin ciki ka tashi daga aiki na shekara da ta wuce 2025 yana nan ka ajiye shi 2024 ma har yanzu ba duka ne ya fita ba ga 20 a to kai kam babu mamaki kai mutuwa tsaye ko da baka rasu sun ma'amata hu fa aqbarahu an kai ka makabarta ba to gaskiya zaka samu matsala abida ka duk abin da yayi yayi wanda bai yi ba kawai shikenan a tara gaba in an zo maslaha ya cinye maka kuɗi ko ya karɓi kayanka kuɗi sun kare abubuwa sun ƙiyuwa in aka zo yi muku maslaha shi sa za ga a ƙa'idar musulunci ana yin tafilisi tafilisi shine ɗan kasuwa ne yana mu'amaloli da mutane da yawa kuma kuɗi jari ya kare mutane suna bin sa kuɗaɗe amma yana da yan kadarorinsa na yan mota ta hawa yana da filaye a guri kaza yana da duk su za a zo a kada ya musu ƙararrawa a siyar to da aka zo aka siyar aka tara kuɗin sai aga kuɗin nan ba zai biya mutane ba to sai a kira masu haƙi a yi masala da su kun ga yanzu bawan Allah nan ransa kawai shine a jikinsa gidansa mun siyar kadarorinsa na guri kaza an siyar abun hawansa an siyar don mun tara kudin nan ba zai iya biyan ku ba masalaha shine kowa zai samu 70% a iya kudin da muka samu saboda haka masalaha shine kar ku sake masa kallon wanda kuke bin sa bashi domin shi yanzu ya koma zero an gane ko saboda haka kai ka karbi 70% Allah ya mayan maka da ragowa kai ma karbi kaza kai ma duk sai a babba kowa shikenan aurwaye wasulhu khair na fata an gane wa minha anna man halafa aw nadara aw wa'ada wa lam yu'ayyin waqatan lam yakun 'ala al-fawr bal 'ala tarahi ko lokacin yayi ne lokacin ya jika minti na to wa minha daga cikin darasin da muka samu a cikin sulhu hudaybiya anna man halafa duk wanda ya rantsi au nazara ko yayi alwashi ko bakance au wa'ada ko yayi wani alkawari wa lam yu'ayyin waqatan amma bai ayyana wani lokaci ba misali yace kawai in Allah ya fito masa da kudin nan nasa zai yi sadaka kaga bai ce yau ba bai ce sati mai zuwa ba bai ce wata mai zuwa ba in Allah ya bashi lafiya zai yi ibadar azumi misali bai ayyana lokaci ba to lam yakun alal fauri to cika wannan bakancan nasa ba lalle ne nan take ba bal ala tarahi zai iya yin jinkiri tunda dama ba cewa yi ƙarshen watan nan zan ba da sadakar kaza ko ƙarshen satin nan zan yi abu kaza ba faɗa yi ba kawai dai ya ce ya yi wa Allah alkawarin zai yi kaza na fata an gane to wanda ya wannan ko kuma ya ce wallahi ya yi rantsuwa akan wani abu to wannan abin da ya rantsuwa a kansa bai ce yau ko gobe ko satin nan ko to shi ma wannan zai iya zama alat tarahi ba lalle ya zama to yayi kafarar anan take ba ina fata an gane to insha Allah sai mu tashi wa minha annal halaf annal halaf abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu